بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسمي ما خالف من مخالفه أو بدليل غير بدليل غير هذا الحنفي
ينكره وصحابنا كالشافعي ذكره بعد شروط فاستمي ألا يكون غالبا كاللاتي أي في الوجود أن أردنا ياتي ولا جواب سائل مبين معيني أو صلاة الليل مثنى لا تنيم ولا لتأويله فقيل حقا للمتقين الفهم كان وقا الحنفي كفارة القتل الخطأ نسل رفع الوام إذ لها عدا وليس حصر ذكره بالقيس عليه لا جهل به كأمسي وافق يقتلن إلا هرما إلهاك مثلها بلر أعلما من أقرب وفاء وبارة غراب وإذا وآجر الكلاب
نعم نعم وسمي ما خالف muna magana المخالف.
muna magana ne akan zancen mafhumi wato inda za ka zo ka faɗi manduki lafazi zai faɗi manduki ya faɗi cewa kaza kaza ne ko kuma hukuncin kaza kaza ne to kuma daga wannan abun a fahimci to me kuma aka fahimta da cewa kaza din nan kaza ne kamar yadda muke bada misali cewa mutum ya ce duk wanda ya tsarki sallar sa inganta kaga za a fahimci kenan cewa wanda bai tsarki ba ashe sallar sa bata inganta ba kenan wannan shine mafhumi domin yi mafhumi cewa mafhumi ya kasu kashi biyu muka magana zancen mafhumi na muwafaka wanda ya kasu kashi biyu akwai sawi akwai alawi je shi muka magana wanda muka ce shi a aulawi din shi ya kira fa wal hidabi wanda kuma ya kasu kashi biyu akwai jali akwai haifi sannan akwai musawi shi kuma shi a kira na hannun hidabi shi muka zo muka yi magana to da muka gama da kaso guda biyu na muwafaka sai kuma muka zo zancen na muhalafa shi mun ce na muwafaka shine wanda ya yi daidai da mandukin a wani bangaren ma idan kai magana aulawi ma hayya ma fa aulawi ma shine muwafaka shi ko muhalafa ya sabawa shi nasin da aka yi magana shi mandukin da aka yi magana ya saba masa
نعم wannan din shine malamai suka kasa shi wasu suka kasa shi kashi goma wasu kuma suka haɗe wasu daga ciki suka ce ba su kai goma ba suka haɗa shi da wani da wani kamar misali yanzu makomin sifa aka haɗa shi da makomi na na wannan na sifo shari'a liwalake a na illa na na illa aka haɗa shi da na sifa to wasu daga ciki sai suka ce kaga ya kai tara kenan wasu kuma a hakan ma suka ce duk da hakan ma bai kai ba suka haɗa wasu da wasu to shi makomin mahalafa kamar yadda muka faɗa shi ne ka suka shi goma an wake su da cewa sif washtar alil walakin suniyan wa addi zarfaini wa has- hasran agaya su ne guda goma نعم sif akwai makomin sifa ka ce a karimil alima ka girman malami kaga ya zama lalar jahili kenan ba jahili ba kaga wannan ya zama shine mukumin abin da aka fahimta na cewa ba malami ba jahili zaka girma malami zaka girma wani shine mukumin sai washkari shine mukumin sharadi kenan aka ce man tada hara fa karsa har salatu duk wanda ya tsarki to sallar sa inganta kaga mukumin wannan abin da aka fahimta ashe duk wanda bai tsarki ba sallar sa bata inganta ba kenan to shine wannan mafhumi na shar'i sai buwan shari sai allil sai mafhumi na wato il- illa kenan wato ma'ana na ta'alili نعم misali kace a tilga na misa'imatu zakatu a afwan wannan na illa ba shine shine wannan ba amma misali kace a allil ko مم.
na illa shine inda zaka faɗa ka ce a sifuwar sharar allil wala ki suniyago eh to shi wannan na na na wannan din mun ce a karimul alima shine mafhumin sifa نعم mafhumi kuma na sharadi shine man ta tahara fa karsa har salatu shine mafhumi na sharadi mafhumi na na illa kuma a kashi kamal qaumu mutane sun zo ko kuma a kaman nasu ijlalin lil amir mutane sun tashi don me suka tashi don girmamawa ga ga sarki dan girmama kaga ta'lili kenan to wannan kaga ya nuna cewa mafhumin kenan ba dan wani suka tashi ba dan sarkin ne suka girma suka tashi shine abin da aka fahimta kenan dan kawai wannan din shi suka tashi to shine na na ta'lili kenan sai wala ki sai ko sharar alil sai laki shi kuma na lakabi shine fil gana mai sa'imatu zakatu a cikin dabba wadda take mai kiwo akwai zakka wannan sabani aka yi wata mata mazhabar tana faɗa cewa shi ita dabba wacce aka ajiye ta wai aka ake ba ta harawa ba ta zuwa kiwo to ba za a yi mata zakka ba saboda ita ana ganin ita mai kiwon ta ma ai yana kan shi kansa yana wahala da ita idan me yasa za a ce za a fitar mata zakka kuma sauraka amma mu a wajen mazhabar malikiya muka ce a wa in ma'alufatan ko da ma wata take wanda aka ajiye take ake ba ta harawa to sai ka ba da zakka mu a wajen mu to kaga a nan wajen kirga na mata mata zakata a cikin dabba wadda take mai kiwo akwai zaka mu abin da ba da kenan kaga a yarmu kenan ashe a cikin mafhumin abin da za a fahimta wacce kuma ba ta kiwo kaga ba za a yi mata ba kenan shi ne mafhumin da za a yi magana to wala kirse suniya shi ne togo kenan shi ne istisna'i kace kamal qawmu illa zaidan mutane sun tashi duk gaba daya sai zai ne bai tashi ba kaga an nuna kenan mafhumin zai shi kadai ne wanda bai tashi shi ne mafhumi suriya kenan sai wa addi mafhumi na adadi kace fajil duhum 80 jalda ki musu bulala bulala 80 kaga an nuna kenan cewa ba 80 ba daya ba ba kuma 81 ba 80 kawai ake shine ake magana shine mafhumin kaga abin da aka fahimta kenan sai zarfaini shine zarafi guda biyu akwai zarfu zamanin da zarfu makana zarfu zamanin kace sumtu yawmal juma'ati na azumi ranar juma'a haka shi yana kenan a shi cewa ba wata rana ko alhamis kai ba ba kuma rana asabar kai azumin nan a ranar juma'a kai sannan sai zarfu makani shi kuma kace jalastu amamal amiri na zauna gaban sarki haka shi yana cewa ba bayan ka zauna ba kuma gefen ka zauna ba ko makamancin wannan zarfai ne sai wa hasaran sai mutumin hasaru wato shi kuma a ce a menene yake cewa hasir ko? wannan a yake cewa hukumar hasir ne domin ma faɗa dai mintuna ne sai na gaya kuma shi kuma na gaya shi ne mutuƙa kenan kama ka cewa a tun musayama ilin laili ku cika azumi zuwa dare kaga an san cewa kenan ba kafin rana ta faɗa ba kuma bayan alfajir ya hudu ba a ilin laili ne shine gaya kenan mutuka kenan to waɗannan su ne mafumai guda goma waɗanda wasu daga cikin malamai suna itibarin su wasu ba sa itibari kamar yanzu shi din mutasar shi sa ya faɗa ya ce wa a tafiru min al mafahi min mafhum shar'i faqat shi a littafin mutasar halil a wajensa cewa yana izinar mafhumin nan a cikin daga cikin mafahimu minal mafahimu hukumar sharadi fakat hukumar sharadi a wajen malam halilu a cikin nasi idan ya ji ya faɗa abu a cikin sharadi in dai mafhumi na sharadi ne to kamar nasi ne a wajen idan ya ce man taɗa hara fakar sa har salatu a cikin littafin duk mutumin da ya tsarki sallar sa inganta to ka iya zuwa ka je ka ce malam halilu ya faɗa ya ce duk wanda bai tsarki ba sallar sa bata inganta ba domin shi yana izinin wannan mutumin to kamar yadda muka faɗa su mafhuman nan waɗansu da yawa daga cikin malamai suna izinin su wasu ba sa izinin su kamar shi imamu abu hanifa kwata-kwata ya ce shi bai da mafumi na muhalafa ba kwata-kwata duk wani mafumi a cikin muhalafa shi bai ma yadda shi ba to za ka ga galibin sabawan mu da mazhabin malikiya ai da mazhabin malikiya da abu hanifa galibin a irin waɗannan abubuwa ne so da mu mun yadda da wasu da yawa daga ciki amma shi ya ce gaba ɗayan su ma ya inkara su to kaga diyoci idan muka zo in muka fa hujja da wannan abin zai ci to shi a wajen sa ba hujja ba ce yawa abu hanifa shi sa akwai malamai da dama da suka zo suka rubuta irin wannan sabanin da aka samu tsakanin mazhabar malikiya da shafi'iyya a bangare ɗaya da kuma abu hanifa a bangare ɗaya na cewa wani ya kawo inda aka saba ta dalilin irin wannan musulmin sai da ya kawo abubuwa sun fi sama ɗari uku inda aka saba hukunce-hukunce tsakanin waɗannan sabanin da aka yi to irin waɗannan suna nan da yawa wanda galiban za a ga su ne dalilin sabanin mazahib din nan da ake galiban da a irin wannan mafuman ne ake musamman shi ne mahalafa din to shine yake magana cewa ka ambaci mahalafa bil mahalifi abinda duk ya zama ya saba da nasi da manduki ka ambace shi da mahalifi mai saba shine ake kira mafhumi na muhalafa kenan ko kuma ka ambace shi bi dalilin lil hidabi ko kuma ka ambace shi ka ce dalilul hidabi shi mafhumi na muhalafa shi ake kira dalilul hidabi an gane ko na'am alhanafiyu abu hanifa na'am yunkiru yunkiru shi ya musulce shi gaba daya shi mafhumin muhalafa dukkanin sa yace shi a wajen shi ba hukunci bane a wajen
wa sabuna imamu sahabban mu na malikiya shafi'i imamu shafi'i ya zubutu isbitu su kuma sun tabbatar da shi su kuma
na'am ba da shi malikiya da malikiya da gida ma galiban za a ga muna da abubuwa da iri ɗaya tare da su a hukuncin hukuncin su kuma sun tabbatar da wannan a mahumat na na na na na muhalafa din na'am amma su ma suka kafa wasu sharaɗai suka ce ba da shuruɗin ne bayan sharaɗai wasu da yawa daga ci kamar yanzu a wannan littafin an kawo sharaɗan guda biyar amma kamar can a cikin kaukabu ya kawo wajen wasu daga ciki can maraƙi sauri shi ma ya kawo wasu wanda inda za ka haɗa aƙalla sharaɗan za su kai wajen guda goma waɗanda suke sai an tabbatar da sunan sannan shi mafumi na mahalafar nan ma zai tabbata to shar'an yanzu shine zai kawo maka wa'ansu ba ali daga ciki ke fassami kai sauraro zuwa sharaɗan sun yadda da su mazaba malikiya da mazaba shafiya sun yadda da mafumi amma sai ya tara waɗannan sharaɗan da na mai magana yawwa Allah ya kuna sharadi galiba na farko Allah ya kuna galiban kada abin ya zama ana duban sa maharajul galibi ne shi abin ta bangaren galibi nasin da aka faɗa shi man tuki din ya zama maha- ana nufin maharajin galibi ne a wannan hukunci ne idan ya zama maharajin galibi ne to baka zo kuma ka ce zaka iya sama mafhumi a tare da shi ba ina misali na'am kallaci amma ayar da take faɗa take haramta mata yanda ya haramta a wajen mutum na'am can a cikin ayar take cewa warba'i kuma lati fi hujurikum na'am ko No.
min nisa'ikum allati ja'altum bihinna nan da yake magana Allah ya haramta ƴaƴaye ababan rebo na, na mataye waɗanda suke ɗakunan ku wanda ku duhuri da su don misali ka aure mace ta zo da agola mace yar uwa ta zo da yar takai agola to in dai wannan ita matar ka riga ka aure ta an gane ko to ba dama yanzu ita ka aure wannan ita wannan yadar haramun ne ka aure ta ita wannan agola No.
to kaga da aka ce allati fi wujurikum matayen da suke dakunan ku kaga mafhumi zai bada cewa kenan ashe yanzu su yaran da mutum ya auri mace sai ya zama agolar bata zo da ita ba tana can ashe ya halatta mutum ya aure ta kenan No.
ai ma- wannan allati fi wujurikum kaman sifa ne ai mafhumin sifa ne ai na'am yana nufin matayen da kuka aura amma wanda ƴaƴayen fa wanda aka zo da su gidanku abinda nasin ya nuna kenan No.
to kaga an sai a duba mafhumi kenan a shi ana nufin za ka iya auren yar matarka kenan mutukar ba ta zo da ita gidanka ba in ba a renanka take ba kenan ai mafhumin abin da za a fahimta kenan ko No.
wanda kuma ba haka bane ko to shine yake faɗa yake cewa to wannan dalilin abin da yasa a nan ba a yi itibarin wannan mafhumin ba saboda ana nufin galibi duk mutumin da ya auri mace ai za ka ga cewa in ta tashi za ta zo musamman in ya ce mace in ya auri mace in za ta zo ai za ka ga galiban in tana da ya da ita take zuwa da wuya ga mutum ya ce zai auri mace kuma ya kiyarta No.
cewa ba ta zai ita gidan ba to wannan maharajin galibi ne wannan sifar da aka kawo ta zo ne a maharajin galibi da yawa abin da aka fi ne to dalilin da yasa kenan aka sifanta wannan magana cewa da ababen renonku wanda kuka auri ya- ma- iyayensu waɗanda iyayen a galibi sukan zo da su gidajenku abin da ake nufi kenan to da ba don wannan alati biyu jirin kuɗin ta zo a maharajin galibi ba to da sai a ce za a ƙi sauke mutum to haka ashe kenan shaidan abin da ya sa a nan ba za mu kiyasta wacce mafhumin ba saboda wannan sifar da ta zo ta zo ne a maharbin galibi to sharadi duk inda za ka sharadanta mafhumi to kada ya zama abin da zai zo yana nuna maharbin galibi kun ga yana nuna maharbin galibi to ba zancen kake sama kuma zancen mafhumi a cikin wannan magana ba za ka kula da mafhumi ba za ka itibarin mafhumi a nan wajen ba No.
mafhumi na mahalafa ba
aifil hujuri ai shine ai fi hujuru ai Allah ta fi hujuru kuma Yana radina.
in aranna in aranna sannan har ila yau a wata aya kuma take zuwa take cewa a wala tukruhu fatayatukum alal bigai in aradna tahassuna yace kada ku ku tilasci wato a fatayatukum wato ma'ana su ne ku yangin ku ku je ku tilance su a bisa je su yi zina in a ranar ta hasuna in dai suna son katangancewa lokacin jahiliya mutum yakan ɗauki koyon gasa sai je ya kai ta ya sa ta a gida a wani waje ya zai sa mata jar tuta daga mutum ya gani dama ya riga ya san cewa dama nan inda zai zo ya zina sai sai zai ba da kuɗi kawai ya shiga abin da zai yi tashi ya fita to shine qur'ani yake bayyana cewa kada ku tilasci su irin wa'annan ku yangin naku in dai suna son su kare kansu to kada ku ce za ku tilasce su to yanzu idan aka duba wannan abin ai sai a ga cewa wannan abin ana nufin mafhumin wato idan ba ta son ta katange kanta kenan ku tilasce su je su zina ai mafhumin abin da za a fahimta kenan ko shi nan mafhumin da za a ma mutane muhalafa to a nan wajen abin da isa ba za a yi amfani da wannan mafhumin na muhalafa ba dalilin abin da yasa saboda shi ma ya zo ne a maharajin gali ana duba ana ganin cewa yanzu wa'annan da suke yayaye ne ma ai suke kuyangi ne wadda kuyanga ita aka sani da zina amma ita da kanta ma tana son ta katange kanta ta kare kanta da zina kai kuma da aka ganka a matsayin ɗa mai mutunci kuma kai ne zaka zo ka dinga sa kuma tana yin zina ai ana ganin cewa maharajin a galibi bai kamata a ce mutumin da yake cikakken ɗa shine kuma zai zo na yanayin wannan abu ai maharajin galibi ne to saboda wannan aya ta zo a maharajar galibi a ce hukumar sharadin nan a ce aka in aradin ta zo in suna nufin ka tanzo kaga a shikenan idan ba ka zo fa ai kilisin su je su zina kenan abinda za a fahimta a hukumu to abin da yasa ba za a yi amfani da wannan hukumun ba saboda wannan dalilin ne saboda maganar ta zo ne a maharajar galibi dalilin da yasa kenan shi ma ba za a yi ba na wani
amma wala jawaba sa'ilin to kuma sharadi na biyu idan nasi ya zo ya zama jawabi ne na mai tambaya tambayar kuma ta zama mu'ayyana ce tambaya ce mu'ayyana na'u salatul layl idan mutum ya zo ya misali kamar lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo ya tambaya ya ce ga abin da yake tambaya akai ya faɗi abin kuruku to idan aka amsa masa wannan tambayar tunda tambaya ce ta wani abu mu'ayyani to ba ka dauki mafhumin ta kace za ka amfani da shi wani muhalafa kamar misali a wajen an tambaya sahabi wani sahabi ya wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya sallar dare take yake tambaye sa sai yake salatul laili masna masna sallar dare ai raka'a bi ai sallama ne ai raka'a bi ai sallama to cewar haka da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi ai kaga ya amsa masa tambaya ne daidai da abinda ya tambaya ko domin galiban abinda ake bawa mutum amsa ai a bashi daidai abinda ya tambaya kaga ba yana nuna kenan ashe cewa mafhumin abinda za a fahimta ashe a nan wajen sai a fahimci kenan ashe idan ba da sallar dare bace ita ba masana masana bace a shi ne mafumi na mahala ba ko sai ka dauka idan sallar rana ce kuma raka hudu ake a sallama raka hudu ake sallama wanda ko ba haka bane to abin da yasa ba a dauki wannan mafumin shi ma an yi magana ta ba saboda ya zo ne jawabu sa'ilin mu'ayyin jawabu su'alin ne mu'ayyin jawabi ne tambaya da aka yi tambaya ko mu'ayyana akan wani abu specific aka tambaya cewa ga abin da ake son ake tambaya idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa akan wannan abun to ba ka ce kuma za ka je ka ɗauki mafumin ka kai aiki da shi ba shi za a nan wajen ba dama mu zo mu ce salatun nahari ita kuma ba masana masana ba ce amma da ba don wannan ba da sai mu iya kisa a kan mafumin wannan magana amma dalilin a nan saboda wannan dalilin shi sa ba za mu yi ba ya ce latani kada ka rauni ga wurin binciken abin da muka tambaya akwai su irin wa'annan mafuma sun da yawa kada ka rauni ga ta wannan cikin bace ne dai wannan
wala la tahwilin haka na sharadi na uku da cewa ba a kiyasa mafumi na muhalafa akan manduki shine cewa kada abin ya zama don tsoratarwa ne an gane ko kada abin ya zama tsoratarwa aka yi akan wannan abu to idan ya zama tsoratarwa ne kamar hukunci ne wanda ya zo ya tsorata abin ko kuma ya kammama abin ya girmama shi to kada ya zama wannan dalili in ya zama wannan dalili ne to ba za ka kiyasta ba gashi nan ya faɗa yake fadila aka faɗa aka ce hatsan ilmutakina alfahamu kana hukka fahimtar abinda aka fahimta ya zama wafaki ne a nan wajen a can aya ce ta zo inda take magana zancen cewa idan mutum ya aure mace ya sake ta ya kamata ya bata mutu'a mutu'a din nan shine idan kawo wani abu ya bata saboda zafin sikin nan akalla wannan abin da zai dauko ya bata gurgurdan ikon sa ne ya dauko ya bata zai dan rage masa wannan zafin abin nan to kada mutum ya zama da cewa wannan sakin da zai yi kuma fushin ya sa shi ya ƙi yin wannan abin to shine sai aka faɗa a ƙarshen aya aka ce haƙƙan alal musulmin haƙƙan alal mutakin aka faɗi wannan aya kamar da bai dogon aya can ba ta take mun faɗi za a can baya karatu to wannan magana da aka yi magana din aka faɗa kaga ana nuna cewa wani kammamawa ne ga duk mutumin da yake mai tsoron Allah ko kuma wanda yake musulmi shine yake kyautace lalle wannan abu amma ba ana nuna cewa a'a mafhumanta in an ce hakan Allah mutaki ne wato an nuna kenan ashe duk wanda bai wannan abun ba mutaki ne baya cikin mutaki ne ko duk wanda bai wannan abun ba mafhumin magana abin da za a fahimta baya cikin mutaki ne to abin da isa ba za ka ce ka sharɗanta wannan maganar akan waccan maganar ba yace gashi nan a dalilin wannan dalilin abin da isa ba za a faɗa ba dalili shine alhana ciwo a abin fahimta a ciki kana wafka wai wannan abin ya zama na cewa ya dace ne da manduki ba za a shar'anta tare da wannan hukunci ba a bisa wanda yake ba musulmi ba ko ba mutuki ne ba za a ce za a shar'anta cewa wannan abin wai bai tabbata gare shi ba a ana nufin gaba ɗaya musulmi ne kowane ne kawai wannan haƙƙi ne a kansa lalle wajibi ne yayi wannan abu ba ana nuna cewa lalle sai mutuki ne ba ko sai musulmi ba wai su ake nufi ba yawa saboda abin da ya zo ya zo ne yana nuna kammama abin ne cewa mutumin da zai yi wannan abin lalle lalle ya cancanta yana daga cikin musulmi to shi sa ba za a kama ma a ce ai kuma idan mutum ya yi shi ba ya zama ba cikin mutuki ne ko ba muzi ne rana fiyu Abu Hanifa kafaratul qatl yace kafara nan na kisa na'am hadan hadan da kure na'am nusat li shi wannan wato kaman ya kawo maka ne misali tare da kuma faɗan hukunci na hudu haka yanzu guda uku muka faɗa ko to yanzu wannan kusan hukunci na hudu ne zai gaya maka amma maimakon ya gaya maka ya ce maka na hudu shine kaza shine kaza sai ya kawo maka misali ya tsaya a matsayin shi ne abin da zai faɗa da ka gane ko to yanzu a nan wajen wannan dai wanda zamu kawo misalin zamu faɗa zamu faɗi shine na hudu wanda sharadi na hudu shine kada man dukin ya zama muhalli ne na kuma inda hukunci ya zama akwai rikici tare da shi don haka ne sai ya zama ya gushe da nasi idan dai ya zama cewa a inda kuma ake magana a samu mafhumu shi kansa ma hukuncin muhalli ne ya zama akwai wani ɗan rikici a magana to in haka ne to lalle lalle ba ma za a dauki wannan abun a ce za a bada mutum wasa ba tunda a nan wajen ma wasu suna cewa kaza ne wasu suna cewa kaza ne shi kansa asalin mantukin ma to ka gan haka ne ma akan mantukin ma shi kansa ai ba a riga an gamu ba an yi tafaki akan sa ma to balantana kuma ka zo ka ce shi kuma mafhumin kuma ka ce za ka tafi ka je ka magana akan to shine zai magana a nan misalin yace misali alhanafi abu hanifa kafaratul qatl kafara ta kiza asalan ai hada hada da kure an nazarta nazarta ta ne da rafi'in wahami sau ɗaukaki kure izlaha domin kure ya tabbata laha domin ta ne aka wannan kura mu ka fara ta kure can wajen kamar yadda makaranta jiya ai mun faɗa mun ce wa ma kana muminin an yi katilan muminin illa haɗan ko mun katilan muminin haɗan wata harin rakabatin muminatin wadiyatin musallamatin ila ahli ko illa an yi sadda shan inda aka magana to wannan magana da muka yi magana a nan wajen kaga mun yi magana da akan zance cewa mumini bai kamata a ce ya kashe mumini dan uwansa ba sai dai inda kure duk kuma wanda ya kashe mumini da kure to zai ba da yanga mumina matsayin jiya wadda za a mika ta ga dan uwan mutumin can da aka riga aka kashe to kaga ya nuna kenan ashe cewa kisa na kure shine ake ba da jiya amma ba a faɗa an ce kisa na ganganci za a ba da jiya ba sau da haka mu a wajen maza ba da jiya da muka tafi kamar yadda hukunci ne an san idan mutum ya kisa da gangan shi ma kashe shi za a yi amma idan yau an ba alin yan uwa daga cikin ƴaƴayen nan ko da mutum ɗari ne sai ɗaya ta fece ya yafe to akan dalilin sannan ba za a kisa ba dole sai dai kuma a koma jiya da to sai muka ce to tun da haka ne idan ɗaya ce ya yafe yanzu ba dama a yi masa to tun da haka ne duk da ba a ce shi wanda ya kisa da gangan ya bada biya ba sai aka ce to shi ma mu koma kamar yadda mai kure shi ma ya bada biya domin aka ce an yabe to kuma ya zaya su kuma da wanda ba su yabe ba ta ce to shi kenan yanzu dai kisa ya sauka da kansa amma dole ya bada biya sai ya bada biya kamar yadda mai kure ɗin ya bada biya sai aka faɗi wannan mu abin da muka faɗa kenan to shi imamu abu hanifa sai ce a'a ba haka bane ya ba da biya ya bada biya a bashi biya ba biya kamar ta mai kure shi wannan wanda ya kisa ta gangancin nan tunda wani ɗaya daga cikin ba'alin magada ya zo ya ce ya yafi to yanzu an tashi daga kisa yanzu kuma sai a bada biya mu abinda hukuncin mu a malikiya kenan muke na'am da kafara yawa yayi kafara kuma yawa dama wannan wani abu ne da zai yi dama amma dai kuma dole sai ya bada diya yawa to shine wannan abin da mu muka yi magana tun da dama shi ma wancan ai zai bada kafara ko to shine yace shi alhanafi yace kafaratu qatl kafaran nan ta kisa ta kure da ake yi nusat an nasanta ta ne lirabbil wahami saboda ɗaukace kure iza halhaɗa domin kure ya tafi ta lahagare ta mu sai muka faɗa muka ce ainihin wajen da aka faɗa cewa aka yi kafara ta kure mutumin da ya yi kisa na kure shine zai yi kafara kuma shi zai ba da diya amma wancan wanda ya magana zancen ta ta wannan tun da shi kishi shi aka ce za a yi aka ba a magana kafara ba a magana diya ba to shine muka kiyasta akan wannan akan wancan idan dai aka ce an yafe masa zai kafara kuma zai ba da diya to wannan magana zai ce muka ce zai ce ai shi ba ma haka bane magana da aka ce wa man qatala mu'minan hada nan nan da aka magana ana son a dauke wani wahami ne daga zuciyar mutum cewa kada ma ya tunanin cewa wajen yayi kisa da kure ba zai bada ba zai kafara ba ko ba zai biya ba shi sa aka faɗi wannan abu amma inda ba dan haka ba da mutumin da ya na kuran da wanda ya na gangancin duk gaba ɗayan su kowanne ya cancanci ya wannan abu domin ai mutum zai kawo wahami cewa ai akwai nasi a qur'ani da kuma nasi a hadisi da ya kawo ya ce rufe da al'umma tana a dawo wannan sai yawo masu kurwa alaihi ko an ɗaukake kure duk abin da ya mutum ya da kure an ɗauke masa kuma akwai ayat qur'ani take cewa rabbana la tuwahizna inna fina awadana ai akwai ayat take faɗan wannan wanda kuma aka ce a ƙarshen wannan abin cewa ubangiji ya ce ya karɓi wannan abu ya karɓi wannan addu'a da aka to cewa tunda an magana rancen kure ne ai mutum sai wahayi ya dauke shi ya dinga tunanin cewa watakila tunda da kure yayi ma ashe ka fara ma bata zai gare shi ba shi ta aka kawo wannan nasin aka ce hada hannun amma da ba dan an kawo hada hannun ba ai da sai a ce gaba ɗaya ana magana zancen cewa da mai kure da mai ganganci ma duk gaba ɗaya sun gasu zama ɗaya to sai aka kawo cewa to mai kure ma shi kansa ta kama shi ballantana goma mai ganganci ma to saboda dalilin abin da zai kenan aka kawo hadan kawai a nan wajen to kaga anan wajen a ko wata kaddama ma tsakanin shi kansa nan sun hada din ma da kuma tsakanin mazhabin maliki da mazhabin shari'a to ba ka zo kuma yanzu ka zo ka ce zaka kiyasa mafhumin wannan magana anan wajen to shine magana da ina na'am wala yasa hasra hasran zikiru zikiru lil qiyasi lil qaisi kai alai sannan haila iyo sharadi na biyar shi ma ya kawo shi matsayin misali ne kada ya zama da cewa shari'u ya ambaci wani haddi wanda yake mahasuri domin a kiyasta wannan abin a kansa sharaɗi na biyar kenan ya zama duk abin da zaka zama da cewa zaka faɗi abin nan nasa zaka faɗi cewa mafhuminsa ya zama akwai wani manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma a cikin qur'ani an faɗi wani abu wanda aka yi mahsurin sa wato wanda aka faɗi wani adadi aka iyakance shi to idan aka faɗi wani abu wanda aka iyakance shi aka ce iyakacin kaza to tun da an yi iyakacin sa mahsuri to zancen abin ka zo ka ce kuma za ka yi amfani da mukumi to ma bai kama ba a nan wajen an gane bai kama ba a nan nan a nan wajen abu guda biyu zai mana magana zai magana magana cewa idan aka zo abu da mahasuri aka ce an iyakace abu za a iya kiyasi akan wannan abun misali kamar an ce abubuwa guda biyar abubuwa waɗanda suke fasikai guda biyar wato masu zalunci kenan guda biyar ana kashe su yalla mutum yana harama da haji ne ko kuma a hillu ne aka same su ma'ana a nan gari ne kafin ka je maka ko kuma a can hurum ne ma a cikin maka ne inda ka je za ka kashe su abubuwa ne masu sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su su biyar yake za a iya kashe su ko a ina ne ko da muhurimi da haji ne kai in ka gansu za ka iya kashe a san muhurimi da haji ne da halatta ya farauta ko ya wa an sa abubuwa ba ko ko ya zuba da ke to amma ko da muhurimi da haji ne an ce waɗannan abubuwan za a iya yi sai aka faɗi waɗannan abubuwan aka hasare su to waɗannan abubuwan da aka ce an hasare su aka ce an yi idan dai iyakar da aka ce an yi ɗin na wannan hasaran ake dubawa to ba dama ka ce za ka zo kawo makon girma sai dai idan wani abu da aka ce an iyakar ce ɗin ba an dube su ba ne a an dubi cutar su ne ba wai cewa aka su su biyar ɗin shi kenan daga biyar ɗin ba za a fara ba a an dubi idan an dubi cutar su ne to kaga za a iya kiyasta duk mai irin cutar su ma sai a kiyasta haka haka a iya amfani da muhimmin ma wannan amma idan ya zama na cewa abun an riga an iyakance ne aka ce wannan adadin da aka faɗa an iyakance shi to ba dama kuma ka zo ka faɗi wani muhimmi ka ce za ka amfani shi to shi ne magana da zai magana magana a nan wajen na'am yake walaisa wancan na su'alin ma'ayyan yau kamar ya zama mun su'alin ma'ayyari shi ma na'am yauwa iyakacin sa wannan abin iyakacin sa zai hukunci kenan na'am yawwa.
na'am alaihi lalif lalif yace zikiru zikiru ko na lalif ambatan sa lil qaisa alayhi dan kiyasawa alayhi shi alayhi laysa bi hasaran bi zamo iyakancewa ba na'am idan aka ambaci manduki an gane ko na'am to wannan mandukin bai zama an an cewa an takaita gare shi an ce iyakacin sa ba lil qaisa alayhi saboda kiyasawa gare shi za ka iya zuwa ka kiyasa wani abu gare shi lalif lalif gulbi lalif gulbi ba wai don sabawa tsakaninsa da shi wancan din wanda aka bada na kiyasin ba na'am ina misali Na'am, na'am ka kamsu fawasikin yi kutar na hillan harama na'am abubuwa waɗanda suke masu cuta guda biyar ana kashe su a hillu kuma ana kashe su a kuro na'am wannan faɗan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a alama ya sanar da ilhaqa mislaha riskar da misalin irin waɗannan abun bilorre da cutar duk wani abu wanda guda biyar ɗin da ya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce guda biyar ba kuma ya ce biyar ɗin nan su kaɗai ne za a iya kashewa ba duk wani wanda ya zama zai iya cuta irin cutar su to shi ma za a iya kesa a kansa shi ma ba za a iya kashe na'am wa faratin me a ƙarabin sai mai akrabi kaman kunama kaga yanzu kunama ai kaga sai ka kallama in ba irin ke wata ce ta daban ba ai da wuya ta harbi a ce an mutu ko amma miciji fa ai za ka ga shi galibin ma an yi harbi zai ga akwai da yawa waɗanda ake mutuwa irin wannan. to kaga ai bai hana kenan yanzu an ce kunama a kashe ta ai bai hana an ka zo ka kiyasta miciji kuma tunda shi ya fi ma fi ya ma fi da cuta ma a ce za a yi ba to kaga za ka kiyastawa a kai kenan wa faratin haka yana da bera ana gani saboda irin barnar da yake da shauransu to yanzu ka zo ka ce irin su gafiya da shauransu a zai ga barnar da ma ya fi zata yi a ga za ka iya kiyan sa a kai kenan
gurabin haka na hankaka in ka zo kaga za ka iya kiyan- kiyan- irin kiyan sa irin su shirwa a shahu da dai shauransu duk za ka iya kiyan sa a kan wannan
na'am gurabin hankaka an shi muka faɗa
to wahu da ake wahi da ati ai wahi da da ake shirwa shirwa ita ma kaga kamar irin su mikiya da shauransu idan duk suna irin cutarwa irin wannan kaga duk za ka iya kiyan sa ba a kiran gila- ba a kiran gilabi haka na da kare mara hankali na'am ce kare mara hankali ya shigo cikin wurin haka za ka iya kashe shi to haka wani wannan a ce irin kura ce ba ai a haraje wu to ta tafi wannan mako a sai a kashe ta kenan To duk na'am waɗannan abubuwan kaga za a yi kiyasta waɗansu abubuwa wanda ake ganin ma sun fi su cuta ko kuma sun yi daidai da su a cuta duk za a yi kiyasta waɗannan abubuwan To duk waɗannan abubuwan duk suna daga cikin abubuwan da muke faɗa to wannan kaga shine abubuwa guda biyar wanda ya faɗa yanzu wannan magana da muke magana muna magana ne akan zance shi ma mu kuma mahalafin ma ba mu zo ma akan rasansa guda goma ɗin nan da muka magana ba tukunna sai yanzu zai magana wannan duk sharuɗa ne akan cewa kafin a iya amfani da shi mafumi na muhalafa sai ya tara waɗannan sharuɗa guda biyar kamar yadda ya kawo to akwai wasu sharuɗa ma bayan waɗannan abubuwa kamar misali a ce inda aka zo akwai imtinani a ciki a ce kwarkwara kamar inda ubangiji madaukakin sarki yake faɗa yake cewa huwa allazi sahara da kuma albahara da takulu minhu lahaman dariya Allah shine ya hore muku kogi domin ku ci nama ɗariyan ɗanya ɗanye a ciki kaga kamar irin su kifi da shauransu da waye waye waye kaga wa kamar Allah ne yana nuna mana irin imtina ne kamar misali kwakwara cewa Allah ya maka kaza ya mana kaza ya mana kaza ya kamata mu gode masa duk waɗannan abubuwa to cewa alhamar ɗariyan ɗin nan da ya nuna cewa ai wani sai ya ɗauka cewa to idan abin ba sabo bane ashe ba za- ashe idan abin ba ɗanye bane ashe ba ajiye shi ba kenan misali kamar kifin ka zo kai to kaga wannan mafhumin ba za ka amfani da shi ba saboda anan wajen Allah yana nuna imtina ne shi ma yana daga cikin wannan sharadin haka na kuma inda ya zo kamar inda aka ce duka hawilin din dan tsoro tsoratarwa to akwai inda shi kansa tsoron ma mutumin ma wannan kaga tsoratarwa ne Allah ne yake tsoratar da mu akwai inda shi kuma mutumin ne da kansa shi kuma yake tsoron ba kamar misali mutumin da ya musulunta ya shigo cikin musulunci sai ya zama da cewa da ya shigo cikin musulunci na yana ɗarɗar yana sabo yana dukiya sai zai ba da dukiya sai ya je ce a je a ci ciyar da musulmi a ci da mutane waɗanda suke musulmai to cewa a ci da mutane musulmai din nan a kaga wataƙila ya faɗa ne saboda kada ma mutane su ga ko har yanzu dai yana jin ƙanshi ƙanshin komawa kafircin ne idan misali cewa ya je a ci da mutane da da musulmi da kafirai a je wani sai su ga kamar har yanzu yana kishin mutanen sa ne to wannan kaga abin yana yi ne da tsoro shi sa yi to wannan abin bai hana a je a ce a kiyarsa haka sun musulmi ma kafirin ma a je a ci shi duk irin wannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke na mabumai waɗanda suke za a ga cewa idan an yi su ne saboda kaza to ba za a iya sa wani abu ba saboda wannan dalilin shari'a na'am shi ne waɗannan abubuwan da da da dai faɗa akwai su da dama dai waɗanda can aka kuma ya kawo su Allah ya sa.
alhamdulillah alhamdulillah